بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na Lahadi, 24 ga watan Safar, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da 1434 daidai da biyar ga watan Januwari shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Alintisar, Lissahabi wal'al, min iftira'atis samawi abdal. القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخير kamar yadda muka sani wannan littafi kai tsaye raddi ne ga Dr. Tijani Assamawi da ya rubutu domin cin mutuncin sahabbai da iyalan gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama, ya yi musu ƙarere ba ɗan ƙarami ba, ya faɗi abubuwa da yawa wanda waɗannan abubuwa da annabi na raye zai bayyanar da cewa wannan ba ƙaramin ta ƙadari ne wanda ya kai lalle a Allah wadare da shi ba, to amma kasancewan annabi yana da wasu dakaru waɗanda suka tsaye suka ba da lokacinsu da rayuwansu da iliminsu da komi nasu wajen hidima gare shi to sai aka rubuta wannan littafi saboda a bayyana menene hakikanin gaskiyan al'amari na sahabbai da kuma iyalan gidan annabi a tona asirin ƙaryan wannan makaryaci shi da ire-iren shi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ba manta ba mun shiga mabahas na uku da mala yake ɗan tsakura mana e tsakurawa ne yake dangane da aƙidar rafida waɗanda aƙida ne da su ka ci karo da aƙidan musulunci gaba ɗaya wanda musulunci ya yi nan su kuma sun yi wani wajen a jiyan ba manta ba malin ya yi mana bayani dangane da akan alkafi na kulaini kuma muna magana ne akan wata muguwar aƙida tasu mai taken bada'u kun gani in kuka koma kuka waiwaye karatun da ya gabata a baya za ku ji irin ta'arifin da aka yi ma wannan aƙida ta albada ita aƙidan badawa ta ƙaice ƙoƙarin danganta jahilci da rashin sani da daƙiƙanci zuwa ga Allahu subhanahu wa ta'ala ce. Kun gano wannan da kyau ku? Wannan kawai a taƙaice abin da suke so kenan. Kuma a abin da ya gabata a baya, ku rika haɗa gaba da baya don ku fahimci inda abu yake. Aƙidan nan ta shi'a Yahudawa su suka gine ta a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ɗan Saba al-yahudi wannan sanannen abu ne kowa ya sani to kuma a cikin al'umma gabaɗe da Allah madaukin sarki ya halitta babu al'umma masu tsaurin kai game da Allahu subhanahu wata'ala irin yahudu su ne suke faɗin maganin da su ga dama ga Allah kun gano wannan da kyau ko su ce Allah talaka ne su ce yadullahi maghlula komi su ga dama kawai sai su gaya ma Allah ba su ganin kiman Allah ko kaɗan to da yake maƙyanƙyasan shi'a ita ce maƙyanƙyasan yahudu to kawai shi kenan sai ya zama ita wannan aƙida tasu ta rashin ganin martaban Allah ta sa su ma kawai sai yan shi'a sai suka ara sai suka yafa sai suka ɗauko ba da'u kawai sai suka liƙa ma Allah kun gano wannan kaman kai ne za ka yi wani abu sai ka ce wai wai wai abin in ne zan cutu kun gano wannan wayan kai wannan abin ka kalla sai da ka ce wai wai wai wai wai kun gano wannan da kyau ko ma'ana wai ka gano amma da ka gano to wai Allah na haka kuna fahimta kuma kamar yadda muka ambata a karatun da ya gabata ita aqida ta yan bid'a to suna da zumunci isu isu yanzu je ka ɗauko mana aqidan da muka fara magana a karatun da ya gabata akan aqidan nan ta mu'tazila ta cewa wai al'amari gaba ɗaya unuf kun gano wannan unuf yanzu in ka tashi a nan ina za ka gida ko to wai Allah bai san gida za ka ba sai ka je gidan sai ce la ashe gida ya taho ku gano wannan da kyau ko to wannan ta yi kama da shigen badawu kun gano wannan da kyau ko duk kokarin danganta rashin sani da jahilci ne zuwa ga Allahu subhanahu wa ta'ala wanda jama'a wannan ba karamin tsaurin ido ne da tsaurin kai ba Allah ya kiyaye to malam da ya mana bayani akan kafi na kulaini to zai kawo mana ruwayoyi ne don ba su da littafin da suke dogaro a kan shi gaba ɗaya kamar usulul kafi malam ya ce alladhi yu'addu min as-sahhil usul indahum wanda 'yan shi'a sun dauki usulul kafi shine mafi ingancin littafi da ya ruwaito maganganun annabi wai da kuma na ahalal beta a wajensu. To ya kawo bayani ta hata babil bada, a ƙarƙashin babi sukutun mai zaman kai sunan shi babin bada'u. Ya ce min kitabit tauhid, kuma shi babin bada'u yana kitabit tauhidi ne. Ganon, duk wanda zai ce maka a, ai bada'u ba haƙƙi ne na Allah ba zai ce Allah ko? Akwai tauhidinka ne? Bin aka zo da harkan tauhidi, tauhidi ta wace ce? ku ce manta Allah kun gano wannan ke to a babun tauhidi aka kawo an zarara bunu a'ayan daga zarara dan a'ayun an ba'dil a'imma yace ma ubidallaha ma ubidalahu bi shay'in mithla bada suka ce ai ba taɓa wani ibada ga Allah mai inganci wanda Allah yake so ba kamar abota mashi da bada'u wai Allah na san bada'u kun gano wannan da kyau ku kama a musulunci ne ba wani bautan da za ka yi ma Allah da yake so kamar tauhidi ka kaɗe ta shi kakkai mai shirka Allah na son wannan shi sa an kai shirka sai kika sai suka ce to ba ibada maɗaukakiya da Allah ke yabo ya ji daɗi irin bada'u wannan magana malai ce ka karanta alkafi jiz'in farko shafi na 146 wai ba sai ka je da nisa ba nan nan farko farko ne وفيه عن أبي عبد الله سل دي أتكين أصول الكافي أولا مجلدي دوانا شيفي سكرويتو دقا بابان عبد الله شوى ما أظم الله بش بمثل البداء ba a taɓa martaba Allah da girmama shi da kimanta shi ba da wani abin da ake kallo a matsayin addini kama abin da ya kai matsayin bada'u ka in kai ma Allah bada'u ka ce Allah ya jahilci abu daga baya gano Allah na san wannan kun gano wannan da kyau ko amma a addinin shi'a ina fata mun gano wannan da kyau allan da ya ce alimul ghaibi wa shahada allah shine masanin fai da ɓoye mun gano wannan da kyau ko allah ne ba wannan komi ya sani ya san abin da zai faru ya san abin da ya faru tuni ya tafi kafin faruwan shi ya san yadda zai faru din shi ya tsara ya faru kuna fahimtar wannan da kyau ko wa anhu aidan har ila yau dai a cikin kafi a juz'in farko shafi na 148 suke cewa law aliman nasu ma fil qawli bil bada da mutane sun san alherin da ake samu in mutum ya faɗi bada'u ga Allah ya ƙudurce min al'ajari na hamshaƙin lada ma fataro anal kalami fihi da ba su daina danganta bada'u ga Allah ba kun gano wannan kun dai fahimci wancan jahilcin da suke danganta ma Allah ko wai da ka ma san ladan da zaka samu to da baka bari ba jama'a mun fahimci wannan yanzu wannan wani irin addini ne da aka gina shi mahalicin da ya yi mu shine abincin mutunci to waɗannan mutane in sun zo sun ci mutuncin sahabbai da 'yan ɗakin annabi to ina ganin in za ka yi mamaki ba ɗan ƙarami ba amma mamakin sai ya rabu da kai in ka gane allah ma ba barin shi suka yi ba kuna fahimtar wannan ko malam ya ce wa aqidatul bada ita wannan aqida ta bada'u hiya mahallu ijma'ir rafida kun ga wannan matsala to dukkanin yan shi'a sun hada kanta ina fatan mun gano wannan da kyau duka ba wani ɗan shi'a da ke duniyan nan kaf da bai danganta jahilci ga Allah kama naqala ijma'ahum alaiha imamu kama naqala ijma'ahum kamar yadda aka ba da labarin ijma'insu alaiha a kan wannan aƙida na bada cewa duk in shi'a sun haɗa a kan bada'u imamuhum al-mufid akwai wani babban malaminsu al-mufid wannan wani kasuwar gomin malamin shi'a ne suna ji da shi bari ku ci shi sunan mufid muhammad bin muhammad bin nu'man al-mashhur bil mufid amma ya fi shahara da sunan shi al-mufid ne almutuwaffa a ya rasu hijira na da shekara ɗari hudu da sha uku mun gano wannan da kyau ku? ƙala an tusi tusi wani babban malami ne na 'yan shi'a ya ce in tahad ilaihi riyasatul imamiyya fi waƙatihi a zamanin da mufid ya rayu to duk wani jagoranci na shi'a imamiyya to daga kan shi to ta ƙare babu wani bujimi kamar shi mun gano wannan da kyau ko ka karanta littafin Pihrist na Tusi a shafi na 190 mun gano wannan da kyau ko Pihrist littafi ne a shafi na 190 ya faɗi wannan magana ashe shi mu faɗin nan duk abin da ya faɗi to hujja ne akan yan shi'a saboda gashi a zamanin shi ma dai to ƙurewa ƙolu ƙolu kat ne in aka zo ana magana kan imamiyya وصرها بمخالفة الرافضة فيها لسائر الفرق الإسلامية قرار مفيد يبقى cewa duk wata ƙungiya da duk wasu tawaga da duk wani tafiya da ake dangantawa zuwa ga musulunci to su 'yan shi'a sun saba masu mun gano wannan da kyau ko su sauran jama'an ba su da wannan buguwar aƙida ta badawo amma su kuma 'yan shi'a su kaɗai suke da ita ya ƙulu mufid yake cewa wattafaƙo ai al'imamiyya dukkanin imamiyya sun haɗu ala itlaƙi lafzil bada a kan cewa lalle a ci gaba da sakar ma Allah lafazin bada'u fi wasfillahi wajen siffanta Allah mun gano wannan da kyau dukkan sun haɗu wa in kana zalika min jihati sam'i dunal qiyas malace ko da yake wannan shi mufid ke ne ke ƙarin haske za a amfani da shi ta hanyar abin da ka ji amma karka ƙiyasto ma Allah kuma wani abu ka dai fahimci cewa Allah bai san abu ba sai abin ya faru ko kuma Allah madaukakin sarki yakan yi magana amma daga baya sai kishi abin ya faru gare shi ko abin da suke son ka gane kenan Mala ya ce wa ajma'atul mu'tazila dukkanin mu'tazilawa su ma ƙungiya ne na 'yan bida'a sun hagu wal khawarij da ƙungiyar khawarijawa su ma ƙungiya ne na 'yan bida'a wazzaidiya wani ɓangare ne na 'yan shi'a su ma 'yan bida'a ne wal murji'a da murji'awa su ma wasu 'yan bida'a ne duk waɗannan bayanansu gaba ɗaya za mu karanta a cikin littafin almilal wan nihal da izinin Allah wa ashabul hadith da kuma ashabul hadith su ne ahalu sunna wal jama'a ala khilafil imamiyya duk waɗannan fa kaga taron yan bid'a da mutanen kirki duk sun saba mu imamiyya fi jami'i ma addadnahu cikin duk waɗannan abubuwan da aka lissafo duk wani aqida mummuna ya ga waɗannan mu'tazila khawarij zaidiyya murja zuwa an bid'a ne fa amma kuma su suna da sassaucin kafirci akan kafircin shi'a waɗannan da ke danganta miyagun maganganu ga Allah su danganta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ahalal bait da sauran manyan malaman islama Allah ya kiyaye wannan bayani a malam yayi ne a cikin littafin awailul maqalat a shafi na 48 zuwa shafi na 39 akwai sauran bayanin da muka ƙetare ba mu karanta a kan mufid ba ko wa ƙala anhu yusuf al-baharani wani babban malamin shiya ne mai suna yusuf al-baharani yana yin ƙarin haske dangane da abin da ya shafi shi mufid ya ce min ajalli mashayikh shi'a yana daga cikin manya-manyan shehunnan shi'a wa ra'isihim kuma jagoransu ne wa ustazihim babban ustaz ne shi profeso ne a cikinsu karanta lu'ulatul bahrain a shafi na 358 jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa mufid in ya faɗi magana ta ƙare to shi ya ce su sun haɗu akan cewa badawo ai ta sakar ma Allah kawai kada wani ya ji wani abu kawai ba komi bane Allah ya kiyaye waqiyatul bada inda rafida ita aqidan badawu a wajen rafida min a'zami ma shanna bihin nasu alaihim yana daga cikin manya-manyan miyagun aƙidojinsu da malaman duniya gaba ɗaya suka aibata su da ita malamai sun kausasa magana saboda ba su kula da janibin Allah ba ولذا حاول بعضهم تخلص تخلص من هذه الفضيحة to da wannan ne wasu daga cikin malaman shi'a suka yi ta ƙoƙarin su nuna kai aƙidan nan ta bada'u ba tamu ba ce ba mu so su yi musunta mun gano wannan da kyau ku mala ya ce bi ta'awulin ma'anar bada ta hanyar murɗe ma'anan bada'u alallah bi annahu la yastalzimul jahala cewa wai bada'u bai lazimta cewa danganta jahilci ne ga Allah wa annahu nasakha fit takwin kan nasakha fit tashri' wai ai nasakh ne shafa hukunci ne ga abin da yake faruwa dangane da abin da Allah ya zarta zai faru sai su ce ai kaman aya ne ta sauka ta ba da wani hukunci ba wata aya na sauka ta shafe ta ba to ai wannan bai nuna jahil sai ce ai Allah da kanshi ya magana akan wannan ai abin da kuke magana akan shi na badawa akan hakin Allah ba irin wannan bane ya ce ma nan sakh min ayatin aw nun sai sai ce me na'ati bi khairin minha aw misla sai ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu ghaibus samawati wal ard cewa mun gano wannan da ke ku shi sa kada su hada abin da ya shafi nasul ahkam da kuma ba dawo ba iri ɗaya ba ne hanyar ma gaba ɗaya ba irinsu ɗaya ba ne malin shi karanta littafin haƙul yaƙin fi ma'arifati usuluddin li abdullahi ashubar jinsin farko a shafi na 78 Allah maɗaukin sarki ya samu dace malin ce lakin duk da wannan ƙoƙarin da suka yi su zuƙe su zuƙe su ce ai ba abin da bada'u take nufi ba kenan an nalahum zalika na za su ba su da mazuka ai wa kada ja a fi kutubihim abu ya riga zuwa cikin littafi ina fatan mun gano wannan da kyau duk littattafan sun ruwaito wa ala alsinatu ulama'ihim kuma malaman su sun furta wannan karar an ji nisbatul jahali ta hanyar da suke danganta jahilci wa huduthul ilimi da samun sabon ilimi bayan da an rasa shi sarahatan karara lillahi suna danganta wannan wai da Allah bai da ilimi sai yanzu ya gano kaza da Allah ya jahilci kaza sai daga ba ilimin ya zo mashi wannan karara suke danganta ma Allah babu daga kafa ta'ala Allah amma ya na uluwan kabira Allah madaukin sarki ya fi karfin wannan muguwar magana Allah ya dauka ku daga wannan cin mutuncin da yan shi'a suke mashi ja fi tafsir al-ayyashi ya za cikin littafin tafsir al-ayyashi al-ayyashi cikakken sunan shi Muhammad bin Mas'ud bin Ayyash wasafahu Tusi Tusi wani bujimin malamin shi'a ne na tarihin mazajensu bi kaulihi da yazo siffanta sai ya ce kana aktharu ahli al-mashriq duk mutanen da ke rayuwa a gabashi to yafi kowa ilman wajen ilimi wa fadlan ya fi su falala gaba ɗaya wa adaban ya fi su ladabi wa fahaman in aka ce adabi irin wannan ba ladabi na a'a ya fi su fasaha kun gano wannan da kyau ko ba wani ladabi na zuwa ake kato gane gane a ya fi su zalaka da fasa abin da ake wa fahaman kuma ya fi su zurfin fahimta sannan wa nabalan ya fi su buwaya fi zamanihi a cikin za a zamanin shi gaba ɗaya ka karanta rijali tusi a shafi na 497 wa qala anhu majlisi majlisi shi ma babban malamin shi'a ne yace min uyun hadi ta'ifa wa ra'isiha wa kabiraha shi ayyash yana daga cikin ɗako ɗaya tamkar da dubu na waɗannan tawaga ta 'yan shi'a kuma jagora ne kuma babba ne mai girman daraja a cikinsu karanta muqaddimatu baharul anwar a muqaddima na baharul anwar ya ambaci wannan a shafi na 130 wa qala tattabai tattabai wani bujumin malamin shi'a ne shi ma fi tafsiri a cikin tafsirin shi yace inna min ahsani ma warathnahu yana daga cikin mafi girman mafi kyan abin da suka gada min zalika ai ilmu tafsir kitabu tafsir al-mansub ila shekina al-ayyashi ma'ana duk garin da aka bar musu na littattafan bata ba wanda suka gada wanda ya fi kowanne irin tafsirin ayyashi karanta muqaddimatu tafsir al-ayyash juz'in farko shafi na hudu tabtaba iya faɗi wannan magana to bari mu ji me ayyash ya ce yasa duk wanda zai zo ya ce maka ai kar a ce bada'u sai ka ce ka kai waɗannan ne kun gano wannan da ke ku eh kai menene kai a cikin shiya ku ne asuwa ga waɗanda suke na asalin ga abin da suka faɗi domin tabbatar da tabargazan sosai yace min ashhar kutubit tafsir shi tafsirar al-yashi ya daga cikin mafi shaharar littattafan tafsiri inda hom a wajen yan shi'a ya ce an abi ja'afarin annahu qala fi tafsir qawlihi ta'ala wai abu ja'far ya faɗi dangane da fassaran ayan da Allah ya ce wa idwa adna musa arba'ina laylatan kutan lokacin da Allah ya yi alkawari da annabin Musa yanzu zai gana da Allah amma ya ɗauko azumin kwana arba'in. Ai, kun san da farko kwana nawa aka ce? Kwana talatin aka ce. Sai ya asuwaki, da ya asuwaki sai aka ce, wace ka yi asuwaki an ƙara maka goma. ba haka abu yake ba Allah ce muka cika mai da guda goma to su sai suka ce ba haka bane kun gano wannan da kyau ko kala suka ce kana fi ilmi kala kana fil ilmi da a cikin ilimin Allah na da wata kadir da abin da ya tsara 30 na laila kwana 30 ne summa badalillahi sannan sai Allah ya gano 30 ba su dace ba kaga da ya san 30 ne daga baya kuma sai gano arba'in, faza da asharan sai ya ƙara goma, fatamma miƙatun rabbihi, fatamma miƙatun rabbihi al'awwal wal akhir arba'in na laila. In ka haɗa talatin ɗin farko da goman ƙarshe, ya zama ganowa kenan, wai da Allah ya jahilci wancan ne sai ya faɗi wannan. Amma fa abin, annan Musa asuwa ke sai aka hora shi da goma. Kun gano wannan da kyau ku? Amma sai suka ce, a daga baya ne Allah ya gano wannan. wannan ya faɗe shi a cikin jizgin farko shafi na arba'in da hudu. Fata'ammal ayyuhal ƙare, malaci mai kawo duka lura da wannan, ƙaunahum, kana fil ilmi wa taƙadir, a ilimi da abin da Allah ya tsara, da ta'alama nisbatahum huduthal ilmi sarahatan lillahi ta'ala. Daga ka za ka gane yadda suke ƙirƙiran, wai wani sabon ilimi ya samu ga Allah ƙarara, wanda wannan kuwa ba daidai ba ne. ومن روايات الصريحة أيضا في ذلك ما عليك كينا daga cikin ruwayoyi da suka fito kararama akan wannan ma rawahu imamuhum shine abin da limamun su ya ruwaito al-mulaqabu bis-sadduq wanda aka fi sanin shi da as-sudduq mun gane imamu sudduq muna ta'ammatan shi a cikin asilatin qadar shababa shi'a ko malai ce huwa muhammad bin ali بن الحسين بن موسى الملقب بالصدوق المتوفى يا رسي جنا شكرا 381 قال عنه المجلس مجلس يجي أمره في العلم والفهم والثقة والفقاهة والجلالة والوثاقة وكثرة التصنيف والجودة والجودة التعليم فوق أن تحيطه الأقلام yace kaga amruhu shi wannan babban malami a sudduq fil ilmi wajen ilimin shi wajen fahimta wajen aminci wajen ƙoƙarin ƙwazo na gano al'amarin da yake ƙone-ƙone na ilimi da matsayi ɗaukaka da fice da yawan rubuce-rubuce kuma ya rubutu ya tsabtace rubutun ya gyara shi to alƙalami ma ba zai iya rubutawa ba kun gano wannan da kyau ko ma'ana wannan ya kai sidratul muntaha kenan ko karanta muqaddimatu bihar al-anwar shafi na 68 to barku ji abin da ya ce wani sabahu ila ja'afar sadiq ya danganta maganin zuwa ga ja'afar sadiq wa huwa min zalika bare mala ya ce a ja'afar sadiq ba zai faɗi wannan magana ba so ja'afar sadiq ai salihin bawa ne annahu qala ya ce ma badalin laifi shay'in kama badalahu fi isma'ila ibni Allah bai taba canza shawara a duniya kan wani abin da da ya zartar shi zai daga baya gano ba daidai ba ne ya fasa irin yadda ya canza shawara dangane da abin da ya shafi ismaila ɗan nan nawa mun gano wannan da kyau ko suka ce karanta littafin kamaluddin wa tamamun ni'ima shafi na 69 qala sudduq fi tafsirihi يقول ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذا اخترمه في حياتي yace da Allah bai nufin wai zai girmama ɗan shi Ismail ba za mu zo mu magana kan wannan dan gane da in mun zo magana kan Imam za mu zo mu tattauna wannan magana wai da an Allah ya nufin sai ya girma ne za a martaba shi to amma tun mahaifin shi na raye sai Allah ya canza shawara saboda ya gano jinkirin ba daidai bane to bara a girmama shi yanzu kaga wannan danganta jahilci ne ga Allah ame a fakaice to amma kaga wannan ko ba karamin taimako zai musu ba fa yawan suka buga maka uban ƙarya sai ka gano to sai a ce Allah ya fasa ne zaka zo ka ji da sun faɗi kwanan watan da mahadi zai bayyana da lokacin yayi bai bayyana ba sai aka ce ba dawo yawa kuna fahimtar wannan da kyau ko ai akwai dabara da ai duk abin da dan bid'a yi ba a banza yake yi ba sai aka maka uban ƙarya an kace abin da sai a ce to ya fasa ko kana da magana ne وكما دلت هذه الروايات في كتبهم عن نسبة الجهل لله تعالى كما يند لتتفن سكن نوني أكن دنجن تجاهلشي ga Allah فقد دلت على ذلك أقوال علمائهم malace har maganganun malamansu almutaqaddimina waɗanda suka gabata na dauri wal mu'asirin da 'yan zamani na yanzu su ma duk ba a bar su a baya wajen cewa Allah ba da'o ba yaqulu tusi tusi yake cewa mun gano wannan da kyau ko shi tusin nan huwa Muhammad ibn al-Hasan at-Tusi ya rasu hijira shekara 460 qala anhu halli Sheikh al-Imam qaddasa Allahu ruhahu ce bijimin malami Allah ya tsarkake ran shi ra'isu ta'ifatun jalil al-qadar shugaban wasu tawaga ne masu martaba sosai azimul manzila yana da matsayi babba thiqatu ainin saduqun arifin bil akhbar war rijal wal fiqh wai wai amintacce ne mai gaskiya ne masani ne da tarihin mazaji sannan babban malamin fiqh ne rubal rijalul hilli shafi na 148 mun gano wannan da kyau ko shi ya yaba mashi haka to barka ji abin da ya faɗi al mulaqab indahum suna mai lakabi a wajen su da bi shekhi ta'ifa babban malami ne ba ɗan ƙarami ba. Mu'allilan ma ja a fi kutubihim yana yin bayani ne dalla-dalla dangane da abin da ya zo cikin littattafan su minar riwayatin lati waƙatat horojal mahadi wanda littattafan sun tabbatar da lokacin da mahadi zai bayyana inda hu an sami kwanan wata. Sun mabtidahu kadhibihim sannan sai ƙaryansu ya bayyana bi adam khurujihi fi zamanin ladhi haddaduhu to lokacin da zai fito aka sa yayi to kuma gashi bai fito ba. to shi ne sai ya ƙoƙarin ya ɗan yi ma abin kwaskwari ma ɗan gyaggyara kun gano wannan da kyau ku saboda mutane kansu ce to kuma ya an ce zai fito kuma ga lokaci ya yi to kuma ba a ga ya fito ba yaya bayani yake ƙarya ta bayyana kenan ku to shi ne sai ya marmaza sai ya ɗan gyara abin za mu ji abin in Allah ya kai mu karatu na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم